الله الرحمن الرحيم حتى يمثلها الأمانة لها الثمري وكما أسباب الثمري وأهل الثمري أنباء الثمري وأسبابهم لأسباب الثمري ثالثان من ثبت في السنة أكتم السنة من الأحاديث الآتية تجاه حدثان ذاته kuma sun tabbata ma a ƙur'ani daga faɗin ubangiji ta baraka ta'ala ubangiji yana tabbatar da wani sun ba da gaskiya da magana tabbatacciya yana tsora su akan magana tabbatacciya wanda in sun faɗa sun tsira a rayuwar ta duniya da kuma a lahira da kuma faɗin ubangiji a fir'auna da jama'arsa ana kawo musu wuta ana karata ta gare su duk safiyar su duk maraitar kuma ranar da ta aljama za ta tsaya za a ce ku shigar da iyalin fir'auna mafi tsananin azaba an kafa daga bara'u Allah ƙara yadda gare shi ya kafa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zama da mumuni a kabarinsa ba da dafin shi bayan an bayyana shi kuwa kula da turare a nai bayan an dawo da shi ba a kansa sai a zo masa wato mala'iku su zo masa ai a kawo ku malaka ne mala'iku biyu su zo masa asuwa dani suna zuwa da sufar baƙaƙe azuraka da masu jajayen ido wa mulmukaru wannan shiru to ake kira mulkaru da na shiru لأن هلكهما دومنتها لتنسوا لازم الملائكة بكما دا عليك الملائكة با ولا الإنس بكما دا عليك متعني با ولا غيرهما قوة عليك هي سأكت مسلم كم ولا شيء ولكنهما كما كما سوء يثبتان المؤمنة suna tabbatar da mummuni wani bishira ne suna masa albishir wani hanyu fani gaira suna ba da tsoro ga wani sauyin azziba ne suna yin azaba ga wani wanda yake mummi sannan mummuni ya shaida cewa ba wanda ya cancanta abokan an ba Allah ba zai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne da Allah jawaba zai faɗi wannan amsa ala su'alin ma daga tambayar da suka masa daga Allah da kuma tambayar da suka yi masa cewa mutumin da aka aiko cikin ku ne ka ɗauki wata sufa ka ɗauke shi da kuma addinin da shi mutum ya rayu a kai a rayuwarsa yadda nan gaba zai zo a kitabun rakai ko a babu rakai shi ne a kitabun zuru zalika qawlu wannan shine farin Allah ya san Allah da zai amana da qawlu la ilaha wa la ilaha Allah yana tabbatar da wannan mummune a rayuwa da magana tabbatacciya a rayuwarsu ta duniya da kuma a lahira kan kama daga anas Allah ya kare ta gare shi ya kama daga nan sallallahu alaihi wasallam da zana ya ce ba in aka ajiye shi a gabarinsa wanda ta kai shi jama'a su ta dawo ta bashi yana jin yadda takawar ra takalmar yana jin takawar takalmar sai mala'iku biyu su zo masa su tashe shi su zauna da shi su ce da shi me kake hada a game da wannan da aka aiko suna nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake mummuni sai ce ni na tabbata cewa bawa ne na Allah mai zo ne na Allah sai a ce da shi dubi inda da aka ce nan ne mazaunin ka a wuta da a ce baka baka ba da gaskiya ba amma yanzu Allah ya tsoron da kai Allah ya musanya ma mazauni na daga aljanna da ga mazaunin nasa guda biyu gaba daya da mazaunin wutan da mazaunin aljanna amma ne ke kafire ko munafiki ɗan kwano da za a ce da shi me kake faɗa game da wannan wanda aka aiko muku sai ya ce shi bai sani ba shi bai san shi ba shi yana faɗa abin da mutane ke faɗa ne sai a ce ka Allah ya sa tsare ka Allah ya sa ka karanta a doke shi da guda wato da gudunoni na bakin karfe gudunoni na bakin karfe garbatan duka zai ƙara ƙara da duk wanda suke kusa da shi suke jin wannan ƙarar tasa amma ban da mutane da aljanu wannan hadisi mutum biyar duk ruwai to buhari mutum abu da su zina sa'i an kama daga asma'u allah ya ƙara jayire ta asma'u ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi allah ya godiya gare shi sannan ya ce ba wani abu da da can ba a nuna mun ba sai na gan shi a wannan tsayuwar tawa har an nuna da wuta an nuna mu an mun wahayi cewa ko za a jarrabe ku a kamarmuran ku jarrabar da yake ta kai kamar ko tana kusa da jarrabar ku da za a yi da masu hujjajjar za a ce me ya sanin ka game da wannan mutum kaba ne yake mumini ko ne su cancancewa sai ya ce shi mai wani mamaki ne manzan Allah ya zo mana da hujjoji ya zo mana da shiriya muka amsa masa muka bi shi ya ce shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam hasa uku sai a ce da shi kai bacci kana jin daɗi kai kan mun tabbatar kai ne su cancancewa ne da shi amma da yake mutum ko wanda yake mai kokonto zai ce shi bai sani ba wai ya ji mutane ne suna faɗan magana shi ma ji su faɗa wani hadisi buhari da musulun da nasa'i su suka rawaito shi an kawai ga nan umara Allah kare da a gare su ya kawai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake da yanku idan ya mutu za ka nuna masa mazauninsa ba sai da malaikai idan ɗan aljanna ne to za a nuna masa zaune a daga aljanna idan ku ɗan wuta ne to za a dinga nuna masa mazaunin a wuta a ce da shi kaga nan shi ne mazauninka kuma har Allah ya tafi ka ranar alkiyama ka koma cikinsa Wani hadisi mutum da ya ji sun ruwaito shi amma ban da abadan an kawo daga Allah na abbasin Allah ya ƙara da a gare su yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kaburbura guda biyu yake wannan cikin kaburbura nan a nemi su azaba a iyaka hangen sai ku ringa ɗauka dalilin da yake musu azaba a kai dalilin da su sake musu azaba a kai ba wani babban dalili ba ne amma akan haka din ne ake musu azaba yasa kai bawa kan abin da kai ba daidai ba ka dinga ganin su ai ba ba komai ba ne amma ba san irin abin da zai jawo ma wajen Allah ba inda yanzu a hadisi ne ya aisha su iyaki wa muhaqqaratin zunub fa inna lahamin Allah talib aisha ki tayi da mai lafin kan da ake ganin kamar ba komai bane dan ko Allah sai ya kalin zafiya aka sannan yace amma hakika abin da suke din babban ne dayan su yana yawo da annanimanci amma ɗayan shi kuma baya barkaka baya kiyaye kawai shi yasa ake masa azaba a wata ruwaya baya kariya daga bawalinsa ko dai in zai yi baya gudun ya yi aina ma za a iya ganinsa ko ko baya karewa yadda zai zama bawalin da ya taɓa jikinsa ko tufafinsa ba yace sanar da Allah ya riki wani itace ɗanye ya baga shi gida biyu sannan ya kafa kowane ɗaya daga cikin guda biyan nan da kabari sannan ya ce ta yi a sauƙaƙa musu matuƙar dai wannan itacen bai bushe ba wannan hadisi mutum biyar su ruwaito an karɓo daga buhari da mutum su ruwaito hadisi ya kanan nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a ya ubangi ina neman ka kare ni daga azabar kamari ina neman ka kare ni daga azabar wuta ka kare ni daga rigingimin rayuwa da na mutuwa rigima yayin mutuwa bawa ya mutu ba bisa kalmar la ilaha illallah ba ina neman ka kare ni da rigingimin masihun dajjal an kabar da hali'u bararren usaid na usman Allah kare da a gare shi yake sai da wasu ya kasance in ya a kan gabarin yakan fashe da kuka har ya jauta ya jika gemunsa da hawayensa aka ce da shi muna mamakin ka za ka tuna aljanna za ka tuna wuta za ka fata aljanna za ka fata wuta amma ba ka kuka amma ka zo kan gabari ke ta kuka sai ya sayi na Usman ya ce abin da ya sa kuka ga ina kuka na zo kan gabari saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika gabari shi ne farkon masauki daga masaukan lahira idan bawa ya samu tsira daga gare shi to da abin da zo ma bayan kabari sai zama ya fi sauki ga bawa idan ko bawa bai tsira ba a kabarin to abin da ma zai zo bayan kabarin sai zama ya fi tsanani to wa kana rasulullah wa zara sallallahu alaihi wasallam yace ban taɓa ganin abin wurin gani ba da ɗai sai ko wannan wurin ganin ko maganar kabari ya fi ta huni yanzu ne ya ruwaito hadisi in kawo daga Abi Huraira Allah kare da gare ya kawo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ran mummuni a banza ta awa ce da bacin sa sai an ja washe sai yanzu ya ruwaito hadisi da Ibn Majah wato ai ruhul mu'min ran mummuni da Adam yake ba musu samaju zato a banzarewa ce an makali halkali daga matsayinsa mai girma yukura ano da rubuce an ya bashi da ake bin sa wannan ya kunshi wani nau'i na azaba sai fa inda ya zamo ya kama dole ne ya ci bashi ya rasa abin da zai biya bashin da shi itilaka ko da yake zahirin hadisin an saki magana ne cewa ko da ma wanda yake murtanin haka hukuncin yake da yasa aka kawo hadisin haka don a tsawatar da mutane daga cin bashi kada a ci bashi sai fa in ta kama dole manzala sallallahu alaihi wasallam da ya kasance da farko ba a yi sallah muka duk wanda ya mutu alhali yana rusa bashi amma da Allah ya buɗe kasashe da reshe tsala sai manzala ya ce wanda ya bar bashi to ni zan biya yake musu sallah abu ne wanda yake sananne wajibi ne su jajirce ne a ba a ya ba shi kafin wasiya kafin a ce za a raba ragowar gari haka manzo Allah ya hukunci da shi ko a hadisi wanda Buhari ya kawo shi mu'allafi wanda duk malaman hadisi sun gaba kan cewa hadisin rauna ne amma kuma duk malaman duniya da ke suke aiki kafin auma رهيب وعليه الأمل وفي الوصايا ما به المصل إن شاء الله أقول لك فلا نصاب الرعب وهل يكن يتعليك الحديث دور الرونان أما كما يزمو أنغ ما أكن أي شيء yace wannan hadisin a ranar da kula sallar sunan da ke ne kawai masu yace yana misalin wannan to mun yi sabar fata ba ce bayan wasiya da za a yi wasiya da ita ko ba ce don zaune kan sunu malik Allah kanin da a gare shi cewa na sunu malik sallama ya ji murya daga kamari yake kara daga kamari sai ya ce kan da su mace ya mutu suka ce aikin zamanin jahiliya sai haka labarin da aka ba shi ya faranta da dore ya ce ba kadda ya zamo kuɗa a kujerar binne mamatanku da na riƙa da jiki da ko azabar ta ba an kun da azabar ta ba wanda zai iya ɗaukar na sai sa aka ba ya ne shi wannan hadisin haka nan muke an kama daga mara Allah ya ƙara da a gare cewa an ya kama daga manzo sallallahu alaihi wasallam da yace wannan wani ana nufin sa'ad sai da na sa'ad samun sai ana yin zato ana nufin sa'adin da mu'az wannan shi ne ta wanda al'arshin Allah ya raunar saboda mutuwar al'arshi ya raunar saboda mutuwarsa a saboda ya masa kofofin sama mala'ika dubu saba'in ne suka zo da nazarsa الحال يتتبع العيبة قولبة الجمع منهم سيد له كيف أرش الله شوقا ومنهم النقباء منهم سيد له كيف أرش الله شوقا ومنهم النقباء أما في da aka mace mulkewa a kamar amma daga baya aka buɗe wannan hadisi na sa'i ne wai toshe a nan babin janaza وهذه الأمور هو يدعى الكتاب من الفرائض والدعاء من الدعاء للتثبيت سوى لا شبت مما في أمسى والتلزيم يقوم لك نامسى أمسى an gaba da sirrin Usman Allah ka yarda a gare shi yace a manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ya gama binne mamacin ya tambaya kan kamarinsa ya ce ku nemi gafara ga ɗan uwan ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi wato wajen ba da amsa a domin ya zaki tambayarsa wato ai inna a haku ne tsallu ali ai ɗan uwan za a tambaye shi ba dole hubin magafirar ku roƙa masa Allah ya gafarta masa ya ba shi damar amsa tambayoyin da za a yi masa ina misalin addu'a kama Allah musallitu inda su'ali wanda kina hujja ka ba ubangiji ka tabbatar da wannan bawa naka yayin da ake masa sanda a kabari ka nakana masa hujja a wannan hadisi ya kunshi neman cewa a yi addu'a ga mamaci cewa yin addu'a gare shi yana amfanarsa kamar sadakar da za a faɗa nan gaba kamar da aka so a lakana masa jawabi bayan binnewa wasu malaman sun ga aka mustahabi ne amma wasu suka ce a a a mustahabi ba ne malikawa dai su sun tabbai a kan cewa ka lafiya ne an kama daga ali umama ya ce za ana mutu in Allah ya karɓi raina in na mutu ku yi min yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu yace idan idan wani daga yan uwanku ya mutu kuka zuba kuka daidaita zuba a kamarinsa wani ƙarshenku ya tsaya nan ga kan kamarinsa sannan ya ce ya wani dan wanke shi wanda yake kamarin zai ji shi amma ba zai iya amsa masa yadda zai ji ba sannan ya ce kai wani dan wanke to a sannan shi zai tashi ma a zaune sannan sake cewa kai wani dan wanci shi na kamarin zai ce ka faɗa mana me kake so ka faɗa mana Allah ya ji kanka sai dai ku ba fa jin amsar da ya bayar to shi wannan na wajen ya ce ka tuna abin da ka fita a kansa daga duniya shi ne sun da cewa la ilaha illallah cewa wani mabada abu wa rasuluhu cewa ka yarda da Allah a matsayin mai tafi da komai ka yarda da musulunci a matsayin addini ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi ka yarda da Qur'ani a matsayin jagora a sannan munkaru da nafiru sai kowanne su ya kama hannun ɗaya su ce da junansu ku zo mu tafi ku zo mu tafi ma yi kwasitu na inda mallaki na hujjatan hu to wani zama zane wata wanda Allah ka na masa hujja sai wani mutum ya ce ya rasu da lalu to idan bai san uwarsa ba ya ce sai dangana shi da ma uwarsa hawawu ya ce ya wani ɗan hawawu saboda ni ya wai wannan da hambali a littafin shafi a mai ya hasul asallani ya ce isnadin kyakkyawa ne amma malamai da yawa sun ce isnadin ba tabbatacce ba ne ɗanyen ɗauriya ya ce zaɗin ba ta inda aka karɓo wanda za a ce ya tabbata da fuskar islami illa iyaka ya ce amma aikin mutane da yawa ya gudana a kan haka to wasu jama'a da tarihin su lokacin suna wasiya da wannan ila adil abawai ne da ita da ladar insani tabbatar da dangantaka zuwa ɗayan ma'aikata ko uwa ko uba zai zo nan gaba a kitabul adal in Allah ya so الحمد لله.